الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس biyar ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda ya muwafaka da bakwai ga watan 11 shekara 2024 za mu ci gaba da karatu na fiƙihu na malikiya a wannan littafi mai albarka al-muqaddimatu li'izziyatu lil jama'atil azhariya ta abul hassan ash-shazali rahimahullah a darasinmu na wato shida a cikin wannan littafi to idan ba a manta ba muna nan cikin fasili da malin ya kulla na maitatul adami ghairil anbiya'i najisatun muna wannan fasili mun shiga bayani akan abin da ya shafi almaniyu eh saboda akwai sabani wurin malamai shin mani ɗahiri ne ko najasa ne to kamar yadda muka sani yake sananne su a malikiya suna daga cikin wasu suka tafi kan cewa mani najasa ne to shi yasa shi malam ya kawo shi a nan amma kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata wato cewa ɗahiri ne shine zance wanda ya fi ƙarfi saboda su da suka ce najasa ne ba su da wasu dalilai da za ka iya cewa dalilai a matsayin wato a kafa hujja mafi yawa ma kiyasi ne kamar daga cikin dalilansu a yana fita inda fitsari yake fita saboda haka sai a hada shi da wato fitsarin sannan Allah ya siffanta shi da cewa wato ruwa ne wanda yake mahin wulakantacce to haka dai suka yi ta kawo abubuwa eh to kamar da muka fato kaga duk wannan dai abin nan ne kawai kamar yadda muka faɗa hadisin da na aisha ya raba gardama ta faɗa da kanta cewa takan goge mani ga suturan manzo sallallahu alaihi sallama a lokacin da ya bushe wani zubin kuma takan wanke yawwa to shi ma'anar sai da suka ƙara kafa wai wani dalili suka ce to ai wankin ya nuna najasa ne sai aka ce musu to can da take karkarewa fa da najasa ne karkaran ba za ta ne to saboda haka cewa ɗahiri ne shine zance mafi inganci yawwa to sai malam ya ci gaba da cewa yana bayani akan siffarsa na namiji da na mace ya ce wa minal mar'ati ma'un to ta ɓangaren mace shi mani wasu ruwa ne asfaru waɗanda suke fatsa-fatsa launin ƙasa launin ƙasa-ƙasa shi ake kira asfar to sifan na mace kenan raqiqun sannan kuma baya da kauri baya da kauri nata kaga siffan nata ya bambanta da na namiji shi na namiji kaga aka ce abyad ita kuma nata asfar na namiji aka ce sakhinun ita kuma nata aka ce me raqiqun na namiji kuma aka ce tadaffaqu fi khurujihi ita kuma ba a kawo wannan ba saboda bai da wannan sifa din baya fita da ƙarfi a bangaren mata to wannan shine siffar nata to ita ma in ya fito wajibi ne ta yi wanka wajibi ne ta yi wanka amma sun ce banda in ya fito kuma sai ya sake koma a cikin mahaifa to wannan babu wanka a kanta da wasu lokuta suna samun wannan walwadi shi kuma wadiyi bidalin muhimmala aka rubuta wadiyu da dalin mara ɗigo dal da ba za ba ba walwaziyu ba a'a walwadiyu wafil ya'i wa jihani to ita wannan fuska wannan ya'un tana da fuska guda biyu ta ƙarshe da kake gani attashdidu fuska ta farko ka samu ka sa mata shadda sai ka ce alwadiyu sai ka wadalun haraka sai ka haraka shi kai masa kasara alwadiyu sai ka sa mata shadda kana da wannan dama wata fifu in ka ga dama kuma ka cire shadda din kamar yadda ya kawo shi malam sai ka ce alwadiyu alwadiyu yawwa sai ka ɗaure dalin sannan yawon ɗin kuma sai ka yi mata takfifi to duk dai ana faɗa wannan fa'ida ce ta luga malam yake baka wa huwa ma'un abu yadu to shi siffarsa ruwa ne farare shi ma sahinun kuma shi ma yana da kauri kaga ya tarayya da mani na namiji ya yana fita galiban aƙibal bauli ga mafi rinjaye kaga kenan akwai ƙabilul galibi kenan kenan wasu lokuta ba nan yake fita ba shi ne ce aƙibal bauli wato bayan kammala fitsari mafi yawa in an gama fitsari nan ne sai ya biyo baya shi wadi wasu lokuta kuma ba lalle sai ƙarshen fitsari ba akwai waɗanda ma kamin fitsarin ya fito shi yake fara fitowa sannan fitsarin ya biyo baya da ana samun wannan walmaziyu to sai ɗan uwansa da ake kira maziyi bi kasri zali shi kuma ana rubuta shi da zalun al-mu'jamati wadda ake wa digo ba mara digo badal a azalun shi ma ma'un abyadu ruwa ne wanda yake shi ma farari raqiqun amma shi baya da kauri sirre yake ya kharuju yana fita inda lazzati lokacin da aka mutum ya ji daɗi namiji ko mace kowanne yana da shi to lokacin da sha'awa ta motsa ba ta yi ƙarfi ba sosai to a wannan lokaci shi kuma yake fita shi maziyi bil azu to a dalilin fitarsa shine akan samu in azi me in azi sai ce ai ƙiyamin zakari al'in'azu shine miƙewar zakari lokacin da gaban namiji ya miƙe zakarinsa kenan to a lokacin yake fita a farkon sha'awa kenan yawwa shi mani ba kasafai yake fita ba sai sha'awa ta kan kama ta yi ƙarfin gaske sannan yake fita amma shi mazi to mafi yawa da zakari ya miƙe to yakan biyo baya wasu lokuta kuma ko babu miƙewan ma zakarin malamai suka ce in mutum ya daɗe bai sadu da mace ba shi ma wannan yana fitowa inda mula'abati lokacin wasa da mace ko abin da ya kama da wannan awi tazkari bi fathi ta'i ta din na ai mata fataha ba kasara ake mata ba at-tazkari yawwa ko kuma tunani ai at-tafakkur ana nufin tunani to da shi alwadi da shi almaziyu wannan duka babu sabani wurin malamai cewa su najasa ne kusan wasu ma da cewa an samu ijima'i cewa najasa ne in sun zuba ga sutura ko ga jiki sai an sai an wanke duk da shi mazi musamman mazi malamai suka ce an dan samu rangwame takfif wajen tsarkake shi ta yadda in ya fita da zaran mutum ya wanke gabansa zakarinsa shi kenan ya riga ya wadatar yawwa to shi tsananinsa bai kai kamar na mani ba amma dai shi ma dai najasan ne shi wannan babu saɓani a wurin malamai sannan kuma malamai suka ce ba wai dole sai na namiji ba ko da na dabba ne duk wata halitta wadda take da maziyi ko wadi to najasa ne ba dole sai namiji ba don ba namiji ba mutum kawai adda maziyi ko wadi ba dabbobi ma suna da shi to su ma nasu da zai zuba ga jikinka ko ga suturarka ko inda kake sallah to sai ka wanke in kai sallah da shi to ka yi sallah da najasa aga sallah ka bace ba sai ka sake ke to sai mas'ala ta ƙarshe wa ramadun najisi wa dukhanuhu najisun toka ta najasa da hayaƙin wato da hayakin tokan su kuma najisun dukkansu najasa ne abu ne cikin waɗanga abubuwa da aka faɗa waɗanda ya tabbata najasa ne sai aka ƙone su suka koma toka to wannan tokar ta zamo najasa ko kuma a sanda ake ƙuna su sai hayaƙin yana tashi yana bugun suturarka ko jikinka to idan ya bige ka sai ka wanke sutura kuma kai ma sai ka je kayi wanka saboda najasa ta bige ka kama a tara kashi na mutane misali a tara shi wuri ɗaya ya bushe sai a kunna masa wuta sai hayaƙi ne na tashi sai ka biyu sai ya bige ka sai ka tai kayi wanka in kana saye da sutura sai ka wanke eh abin da yake nufi kenan to haka ita ma wannan tokat bayan an kona shi ka san akan samu toka ko ta haɓɓi to ita ma wannan tokar najasa ce saboda haka da za ta zuba ga ruwa to in ruwan ya launin su ya canza ko ɗanɗanon su to su ma sun koma najasa ba za a yi amfani da su ba da ita wannan matsala tana da saɓani saboda asali dalilin da suka dogara da shi su masu wannan fahimta ɗin akwai wata ƙa'ida wadda ita ma an yi saɓani kanta shine ƙa'ida cewa da suke cewa iza ta gayyara ainun najasati wasta halati hal hiya tahirum amla wai ma'ana idan aka samu najasa sai wani dalili yasa ta canza kamar kuna misali ainihinta zatinta na asali kamar kashi da muka bada misali kaga in aka kona shi bayan an gama kuna ta in ka zo ba kashin zaka gani ba sabanin in ba a kona ba to yanzu wannan kunar da aka yi ya tashi daga wancan zatin ya koma zuwa ga wani zati shin wannan abin ya mai da shi mai tsalki ko bai mai da shi mai tsalki ba ko kuma haka kawai aka ga ya juye kamar su da suka ce giya ce da suka ce giya na jasa ce a baya mun karanta to sai wani dalili yasa sai ta canza kila ko dadewa aje sai ta koma kunu ta samu istihala kenan to yanzu shi ma wannan abin najasa ne ko ba najasa ba ne to ita ma ƙa'ida a yi saɓani a kanta to su waɗanda suka ce juyawan najasa zuwa daga barin ainihin najasa zuwa wani zati na daban bai canza komai wannan abin shi ma najasa ne saboda asali za a kalla kaga asalin tokar najasa ce to sai suka ce to ita ma tokar sai a bata hukuncin to shi malam fahimta suke kuma sun dogara ne ga maganar mai muktasar khalili in ka duba lawali shi ma ya kawo wannan magana kan cewa tokan najasa da hayakinsa najasa ne su kuma waɗanda suka ce ba najasa ba ne dalilinsu suka ce a'a idan ainin najasa ya samu canji ya ba da wani ainu daban ba na farko ba to wannan canjin ya mai da wannan abin mai tsalki tun da yanzu an ƙone kashi kame a ƙona shi sunansa kashi amma in an ƙona shi in ka zo baka cewa na ga kashi in ma ba a haɗa ma abin da aka ƙone ba za ka iya mi sai an baka labari ai tukan nan da kake gani asalinta kaza da kaza ne aka tara aka sa masa wuta aka kone suka ce to wannan canjin ya tayar da shi daga najasa ya mai da shi mai tsarki saboda haka suka ce wato ramadun najisi suka ce ba najasa ba ne haka nan dukhanun najisi su ma suka ce ba najasa ba ne kuma fahimtar su ta fi ƙarfi shi yasa hatta malikiyan ma za ka ga manya-manyan malamai ba su yadda da wannan magana da shi mai iziya ya kawo ba misali irin su ibn rushidin yawwa kaga kusa ne a tafiyan mazhaba yawwa shi ya ce tokan najasa da hayakinta ɗahiri ne mai tsalki ne haka akwai irin su allakhani almaliki rahimahullah shi ma fahimtarsa kenan haka su ibnu marzuqin shi ma fahimtarsa kenan cewa ba najasa ba ne irin su alburziliyu shi ma almaliki a tilmisani shi ma ya ce ba ne duk malaman malikiya ne eh akwai ma waɗanda suka yi sharhi ga da shi muktasar ɗin da suka zo sai da suka wa shi malam mai muktasar taƙibi suka yi masa raddi daga cikinsu akwai alhaƙab samu sharhinsa sunansa mawahibul jalili fi sharhi muktasar khalilin mujalladi takwas ne to a ciki ya tafi kan cewa wannan magana da malam mai muktasar ya kawo tokan najasa hayakin najasa najasa ne ya ce ba daidai ba ne saboda asalin ka'idan ma ba ta tabbata wurin malamai ba ba ta tabbata ba haka akwai abdulbaki shi ma azurkani shi ma ya yi sharhi za ka ga ana sharhu zurkani ala muktasari khalilin ba wancan zurkani da ya sharhi ga muwadda ba ba shi ba wannan sunansa abdulbaki da shi ma ya yi sharhi shi ma kaga sai da ya raddi ga malam mai muktasar su kuma su malam mai iziya duk can ne madogararsu to kaga dukkan su manya ne jigajigai amma sai suka yi me sai suka saba yawwa saboda haka maganar saba musallama bace an gane yauwa hatta a mazhaban ma kun ji manya-manya turaku waɗanda malikiyan ma ba ta tafiya sai da su suna gaban hatta su mai abin nan suna gaban shi wannan Allah ya samu daji yauwa saboda haka zance mafi inganci tokan najasa ba najasa ba ce hayaƙin najasa shi ma ba najasa ba ne sharaɗi guda malamai suka sa a tabbatar da cewa ainihin najasa ɗin ya gushi na fatar an gane ba a ganin alamarsa ya riga ya koma wani ainu sabo daban kamar da aka kira shi toka kaga sunan shi toka ba sunansa wannan abin da aka ƙone ba to inda an samu wannan canjin shi kenan haka ita magiya da kuka ce in ta samu istihala ta koma kunu ta zama najasa shi ma wannan suka ce akwai rauni tunda ita magiyar akwai saɓani kan najasa ce ko ba najasa ba ce an dai ittifaki haram ce amma cewa wai najasa ce in ta zuba ga suturarka sai ka wanke to wannan shi ma babu nasi to kaga asalin ma shi ma akwai saɓani to bale ga far'i reshe shi abinda ta juye daga gare shi ta koma wani abu sabo an fahimci wannan? yawo to wannan kenan to in kana karanta littafi na mazhaba wajibi ne sai ka tattara littattafan rugowar malamai da yana yawa abin da ya kawo ma magana ce mai rauni ya baka sani ba akwai wasu malamai sun wuce kamin ma ya zo shi ma da su yake koyi sun saba masa mun mai yiwuwa magana su ita ce al-mu'tamad ko ba haka ba kama ka dogara a iziya ko a risala kadai ko a askari ko a muktasar kaga sai ka samu matsala Allah ya samu dace eh gaskiya ne kamar ka so ka yi magana da ko? eh da zika bai ya so magana a oh na azago tambaya ce ai ai ba a jinjina bala eh a yanzu dai da muna karatu eh daji ya dan yi magana to Allah ya sabu dace ɗauko yi ba sai majina to wannan dai shi ne saboda haka Allah ta'ala ya taimaka yauwa saboda haka wajibi ne in ka zo karantar da mutane ka yi bayani domin a sheku usmanu a littafin fathul basair yana cewa wala ya juzul fatawa bi shazi walal marjuhi duk abin da kaji an ce shazi ne to ba a fatawa da shi kar wani ya yi ma fatawa ka ɗora shi a kai eh in dai wannan hukuncin shazul ne to ba a fatawa da wannan hukunci ko kuma ƙaulin da kaji an ce bai da ƙarfi an gane kamar irin wannan matsala ɗin kaga akwai ta malamai sun faɗa amma ba ta da ƙarfi sai muka ce ga wadda an mai ƙarfi to karka zo wanda an kafi ƙarfi mai rauni ka dinga wa mutane fatawa a kansa shehu ɗan ya ce haramun ne to kaga akwai aiki samu littafinsa fathul basair Allah ya samu dace ina ganin lokaci yayi ko to akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu sai a yi kira hmm? na'am to a tambayar karatu nake magana babu Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh